الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بزوفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم سيد وبركاته إن شاء الله آه، سورة آل عمران آية تسعين biyu ko madauku insha Allah Allah ta'ala ki falan tunalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah biyali wannan aya ta sauka lokacin da ta sauka an samu musabaka da munafasa tsakanin sahabban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin istihqaqin ayan mana tabbatar da ma'anan ayan a aikace lan tunalul birra Allah ta'ala ke cewa ya ku sahabban Annabi Muhammadu da dukkan muminan duniya ba wanda zai samu zama nagartaccen bawan Allah ya samu kyautan birru kyautan nagarta mana nagartaccen kyauta daga Allah shine aljanna shine rahama shine yardan Allah duka na cin albirru mana kyautan nagarta daga Allah hatta kun fi komin ma tuhibbuna har sai kun ciyar da abin da zukatan ku ke so dan mutum ya iya yaki ce abin da zuciyarsa take so ya baya dan Allah to lalle ya cancanci Allah ta laya masa kyauta ko nagartacce kyauta ko wace iri daga cikin kyautatakan Allah nagartattu mafi girman cikin kyautan Allah nagartatta shine samun yardan Allah Allah ka ba mu wadanda suke biyo baya ainihin sai aljanna misali sai sauran kyautatuka da Allah ta'ala ke mu bayi nau'i nau'i dacewa ko me da sa a wurin Allah madaukakin sarki matun fi komin shayin da abin da kuka ciyar komin kankantansa komin girmansa in Allah bi alim to Allah ta'ala ya san kunciyar kuma ya san kun baya da ku kuciyar hankalin ku kunce kuma ku bayar hankalin ku kunce Allah ta'ala ya sani kuma zai saka mabayi da gurgurun abin da suka ciyar infaki shine ciyar da wani abu kowane irin nau'i ne na dukiya ne ko na abinci ne ko na abin sha ne ko na sutura ne zuwa ga wani to sarrafa abin da zai zama dukiya ko dukiyar kanta ko sarrafa wani abu wanda zai baya dukiya ne zai samar da wannan abun don amfanin wani naka kaskantacce ko ku ainihin mabukaci irin wani ana kiran shi infaki abin da ya sama kenan ake kiran ainihin ciyar da iyali an nafaka idan aka kira ciyar da iyali an nafaka ai ba toko ake ba su ko duk abin da ake mai iyali hidima da shi ana kiran shi an nafaka saboda ba nau'in abu ne ake kira kaɗai na infaki ko ciyarwa ba kaga a gida bayan abinci akwai sutura ko akwai kayan ma'una ma'ana kayan rayuwa ne yau da gobe takalma ne wane ne kayan sallah da sauransu in ta dawo ma hakkin tukan kuɗaɗe da zaka wasu to duk wannan tarkatan ana kiransu an nafaka ga baki da saboda idan za a ba namiji aure ana cewa nafaka gaba ɗaya ma'ana ba wai cewa kaɗai ma nafaka duk da wannan rayuwa ta shi a kira nafaka to ya tashi daga kan ainihin miji uba ya koma kan wannan miji to saurata a bangaren Allah madaukakin sarki duk abin da zaka bayar dan tallafa ma wani mai rauni ko tallafa ma addinin Allah da kome wani abu sunan sa nafaka ta yiwu da kuɗi ne ta yiwu da shanu ne misali mutum makiyoci ne ta yiwu da ƙasa ne misali mutum kila yana da filaye da yawa ta kamar mutum ya ba da filin masallaci alal misali ta yiwu da gona ne ka ce ka ba ma ainihin Allah wannan gonan da abin da aka samu a gona a hidimar Allah da shi nafaka ne sai ko menene duka irin waɗannan abubuwa to Allah subhanahu wataala nan yana tallata mu mu'minan duniya ba wanda zai samu ainihin nagartaccen kyauta duk kuma Allah madaukakin sarki ainihin samun birru a wurinsa shine ya baka yardansa shine abin da kowa shiga aljanna sai an nema shine kyautar da kowa shiga aljanna sai an nemi yarda domin hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan shiga aljanna yan aljanna sun shiga aljanna Allah ta'ala zai kado su yace kuna ganin ainihin ba zan muku tallan wata kyauta ba yace ah Allah yanzu ba wannan dadin bayan kaza kaza kuma akwai wani abu kuma yanzu wanda ya fi wannan sai Allah ya ce kwarai kuwa sai mu'mine su ce to ya Allah ne wannan abu sai Allah ya ce ku je ku tambayi malaman ku daga na aljannan fa sai a dawo kuma ana neman malami wacce kyauta ce kuma Allah zai yi ma mutane wacce ta fi aljanna nan daɗi sai malamai ce ku je ku ce ma Allah yardansa ta fi aljanna daɗi daga nan sai bayan Allah su dawo wurin Allah madaukakin sarki sai ga masa ya ubangiji yardanka muke nema kaza kaza daga nan Allah ta'ala sai ya ce to na ba ku yarda ta wannan jin cewa an ba su yarda to ta fi zama aljanna daɗi gaba ɗaya ji mulama rasulullahi to ka gaba da kyautan yardan Allah a iya cewa ta ce ƙololuwan nagartaccen kyauta wanda Allah ta'ala zai mu bayi to idan misali kana son samun yardan Allah to ba za ka samu ba sai ka ciyar da abin da ranka yake so ma'ana in faɗi bai karɓuwa ya zamto Allah ya baka kyauta nagartatta irin wannan sai har zuciyarka tana son abu yana ko za ka yi kyauta ko da kuɗi na alal misali sai ka ɗibo sai ka wanke a ware tsakanin da Allah da wanda zuciyarka ta fi so su ne fararen nan ko ba haka wani ko ba haka bane to an so samu ne in dai kana son jirru a wurin Allah to su kamata ka bayar to idan ka iya ba da su ba to sai ka kalli na ƙasa da su ko ba haka wani sai ka sai ka kalli yan bulu bulu bulu ne ko wasu yan girgiren sabbi da aka yi yan ɗari biyar biyar nake nufi sai ka bayar in ba za ka ba da su ba sai ka dawo yanzu dai mataki na kuka ke na mace na wurin Allah ba ko luluwa ba sai ka ba da yan ɗari biyu idan shi ma baka kai nan ba to yanzu kana neman matakin ya ku bayi sai ka sai ka nemi ɗari ɗari sai ka bayar ko yan hamsin hamsin to a hakan ma fa an atace atace sai ka kalli wacce ce sabuwa sabuwa ka fi so na koyi wannan hikima a wani malamin mutum muna makaranta in zai yi kyauta ko zai sadaka ko zai alkhairi sai ya ɗauki sabon kuɗi sai bayar amma ya zai siyayya a kasuwa sai yana yi sai ya zaɓi tsaffi sai siyayya da su can kan bi kan ga kan kula me yasa haka sai to ai za ka kyauta ko sarka Allah ba ka ba dan me ba ka ba shi mai kyau ba sai ce oke kuma gane sai sai ce mu baka ga Aisha da za ta kyautar da bino har sai da safa ma da bino turare ba annabi ya ce mai a Aisha mi hada turare da dabino sai ta rasula ba sai kace za a bar a hannun Allah ke barwa ba to raka dan me ba ba da gani ba sai ce yo Aisha an fahimci karatu to ka ga na daga cikin polisin malamu a wurin na fahimci wannan sai ke cewa ainihin ai in za ka bar ka ba in za ka sarka ko kyauta ka ɗauki shago mai kyau an ba za ka iya bada da hayar ba to a irin kalan da za ka iya bada wa to kasance mai kyau rakan za ka sadaka ko za ka kyauta ka kado irin na mutanen mu sai ka zaɓi mutum tsakakkun ciki ba ba ka wani ta mukakkun ciki ma tsakkan ciki ya galgalmin ciki wani ma alƙudan tare mai biyu sannan sai mutum ya ɗauka ce shi ne zai bada sadaka fi sabi lalla wannan ba daidai bane kuskure ne tsakanin Allah rashin fahimtar Allah ne to dan kana mu'amalantar Allah da haka to Allah shi ma zai dinga mu'amalantar ka da haka ya dinga tuwo matsofiya ga buke ne to a yi abin da kai maka ke ba shi kenan to da ka amma ka fahimci Allah da kyau in ba za ka iya da manya manya ba to a tsaffin a ƙananan da za ka wato ka bada sabbi ka bada masu kyau to shi ma Allah idan zai turo maka irin zirin wannan wanda ka bayar to zai turo maka da masu kyau ba tsafi ba to alayi halin dai haka sutura in za ka bada ka kar ka bari sai sun mutu ka zaɓi wanda kake so kana jin so kalan kan da kake so kake ka bar fi sabilillahi hakan za ka bada kyautan takalma haka hakan za ka yi kyautan huluna hakan za ka bada duk wani abun da za ka bada kyauta zuciyar kana san abun sannan ka ɗauka wa mai ƙasho ka nafsi fa ulaika humul muflihun wannan shine irin kyautar da muhajiruna ay lansaru sun muhajiruna lokacin da muhajiruna suka zo madina ainihin tare da mutanen madina kowa yana son gidan shi kowa yana son rumfan kasuwarsa kowa yana son gonar shi dukkan abin da suka bada suna so hasali ma kowa yana son matan shi amma ba zai ce na saki wance bane sai ya ba mu ainihin ainihin muhajir zagi sai ce wata na duka nawa ne ga sunan guda biyar yau ta na aure biyar biyar din wani aure shida shida sai sai ya ɗora kake so a ciki shi muhajir shi ne zai zaɓi da wanda da wanda da wanda ina son su sai ce to ku da wanda da wanda na sake ku ku yi idda mu kuna gama idda kuma washe gari a ɗaura masa aure kuma a gidan zai tsaga gidan biyu sai ce zaɓa bangaren da kake so sai ce na zaɓi wannan ɓangaren sai sa katanga sai ce shi ɓangaren ya sai da ke kun gama idda an ɗaura arewa shi gari ku shiga nan ne sa san ku mai gida shi gani shi kenan aka ga mishi a gona aka ga mishi a rumfan kasuwa aka ga mishi a dukkan harkoki aka ga masa a jari zai kasa jarin ta biya ba shi aiki wannan shine alaka ta Allah wanda Maulana Rasulullah ya kulla a tsakanin muhajiruna da lansar lokacin ainihin muhajiri suka zo ainihin Madina ainihin domin ne saboda su nuna sun sallama wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to haka Allah subhanahu wataala yana tallata mana irin wannan yanayi wato kuma ake dare duk abin da zaka bayar ka ba da abin da zuciya ka take so kar ka ba da abin da dama ka haƙura da shi ya yi galgale ya yi tsufa ba ma za ka yi komai da shi ba kar ka yi haka idan har fa kana son kyautan birru a wurin Allah idan har kana son nagartacciyar yarda daga Allah madaukakin sarki dan samun birra ba za ku samu nagartacciyar kyauta ba a wurin Allah shine samun yardan Allah ku samu aljanna hatta tubiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar kun ba da abin da zuciyarku take so sannan ainihin za ku sami yardan Allah ko ku sami kyautan Allah mu dauki sarki amma tun fi koyi shayin da abin da kuka ciyar ko mun karkasarsa ainihin fa inna Allah bi alimun Allah ta'ala ya sani wannan aya ta sa sahabban Annabi Muhammadu suka taso suka dinga garige wurin practicalizing din wannan aya daga cikin sa akwai Abu Talha Abu Talha yana da wata rijiya ana kiranta ainihin Birha Birha duk Madina bari jami da ɗugunta sannan ba lambu mai daɗi mai kyau kamar sa annabi alaihi salatu wasallam da kansa yake zuwa jarha don ya huta duk madina ba lambu mai kyau da rijiya mai kyau da kuma ruwa mai daɗi kamar wannan waje abu talharan da wannan ayata ta ta ce ya rasu ya ce ya rasulullah duk dukiya na da Allah ya mun ba wanda nake so irin gonin jarha irin lambun jarha so da kan na fi san shi da kowa ya rasulullah daga yau na ba da jarhau a hannunka kai yadda ka so da shi saboda in samu jarru a wurin Allah annabi ya ce masa ba ba ba madalla madalla madalla da wannan kyauta annabi ya karba kuma abin da ba ka dace annabi alaihi salatu wasallam da ya tashi barwa sai ba mutanen gidan shi duka ya raba mu ahlul baitin sa aqarba din sa dangin sa duk sai ya raba musu kana baka kunya kaza daga nan zuwa na ba wanda daga nan zuwa nan na ba wanda daga nan zuwa nan na ba wani shi kuma ransa ko ma menene in ma kansa ya rike ma oho in ma mutum da ya ba oho shi da ba danwa dan Allah dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga daga nan za ka fahimci cewa ayar ta haɗin sun fahimci ayar akan yadda muka faɗa ko abin da ka fi so sannan ake so ka bayar to ka ga in ka fi son fararen kuɗin nan inda kana son jira ka ga su aƙalla za ka sarƙa su kamar ka ga bayar don darajar mu bai kai abu ɗan hawa bai kai sa aji ba ko ba ka wani sai mu dawo yan ɗari biyar biyar in darajar mu bai kai taki da sai mu dawo yan ɗari biyu in bai kai haka ba haka haka dai gwargwadon da yadda dai darajar mutum yake bayan abu ɗan haɗe da cikin sahabban maulana muhammad rasulullahi sallallahu alaihi akwai sauran sahabbai da suka dinga nuna irin wannan ainihin akwai usamatu akwai zaid bin harakata zaid bin harisa ko harakata shi ma ainihin yana da wani doki kikkiawan doki wanda yana kan dokin shi zaid nan wanda annabi alaihi salatu ya auren masa da zainabu wanda ayan falan ma qara zaid mina wa qara zawajnaka hadin nan wanda wannan aya so ka kan shi to sai annabi alaihi salatu ya rasulullahi da a cikin abin da Allah ta'ala mallaka mun ba abin da nafi so nake jin shi a raina kamar wannan dokin saboda yana mun yanda nake so a wurin yaki saboda gashi na bada shi don Allah saboda in cancanci wannan aya na sami birru a wurin Allah saboda gashi nan na bayar ka ba wannan sai dama annabi alaihi salatu wasallam ya masa addu'a ya karbi wannan doki amma da ya tashi ba da kyauta ka san waye ba sai ba dan sa Usama dan shi wanda ya ba da kyauta da shi baban da dan duka yaran gidan manzo Allah dukan su shi Usama sai annabi kai da doki sai ya ce to babanka ya ba da doki domin ni samun ainihin kyauta Allah ya ce in ba wanda na gana ma ya ce ni kuma na baka yanzu ba kyautar baban ka bane ni ne na baka zai da karɓi wannan yayi godiya daga nan ba ainihin ya ba Usama wannan doki sannan sai akwai Abdullahi bin Umar Umar Abdullahi bin Umar Allah tsara sama ya masa yadda shi kuma an ce yana son wani abinci ya ce lai me lai to ni da na bincika ba normal goro bane shi dan bol kamar ke ce mu goro na ga shi a na da na bin na bin na ga nunan kamar normal normal babu shi amma wani abincin su ne wanda yayi kama da namijin goro ba kuma namijin goro ba ba kuma goron goron bane amma siffar abin wanda daga siffar kwallon addu'a ko siffar namijin goro yana da bawo bawo kamar namijin goro siffar sa kuma kamar addu'a bawon sa ba irin bawon addu'a bane irin jikin shi bawon namijin goro ne kuma ana yin man shi akwai zai flour yanzu haka idan ka je isin islamic chemist din nan zaka ga akwai zai flour shi wannan abu wasu suna cin shi namijin goro amma gaskiya ba namijin goro bane ba kuma goron goro bane to an ce na ainihin Abdullah bin Abdullah bin Umar dan sayyidina Umar shi kuma a cikin abinci ba abin da ya fi so irin wannan lauyi din amma da siga zai dinga ɗauka yana ɗanɗana yana ci da siga ya dinga ɗauka yana ɗanɗana yana ci da siga sai ce to tunda shi ne abin da ya fi so a rayuwarsa wurin ci shi kuma sai so wannan lauyi kamar kwando kwando sai so siga mudu mudu ko sai sa a dinga rama matalakawa bayan Allah saboda ya ce shi ne abin da ya fi so a ranshi a cikin abinci cika saboda ka bare ni ga tokan shi dinga fitu lillah saboda ya tanci ayan nan sana da bira ta kan bi kawo mu ma ci hibuna ta fata mun gane wannan wannan misali na uku kenan sannan akwai fudai shi kuma fudailu ɗaya daga cikin ainihin fudailu ɗanin sallallahu alaihi wa sallam akwai fadl akwai fudailu ko to ainihin shi kuma ai an ce ya kasance daga cikin abin da yake sha'awa naman kaza naman kaza shi kuma duk duniya ba abin da yake so kamar naman kaza an ce wata ya rashin lafiya ban ya rashin lafiya ya gama warkewa sai ji duk duniya ba abin da yake ci kamar naman kaza sai ce kai zuciyarsa tana son naman kaza na kamar hauka saraka bari ya naman kaza halwa don ya dantace nafsinsa akan sha'awar naman kaza sai yajin cin naman kaza haɗe da azumi tsawon kwana arba'in kamar yadda bayan Allah waliyan Allah sufaye idan za su yaƙi a faran su kai irin wannan usuli sai suke bari ya ƙi sha'awar naman kaza a zuciyarsa tsawon kwana arba'in lokacin da ya kwana arba'in ya cika kwana arba'in kawai sai ya ji sha'awar abin nan ya taso masa kamar hauka kawai sai ya ce a so masa kaza da kwalwa a kasuwa aka siyo masa bayan siyo masa shi kenan da aka kawo masa kazan nan sai ba ma ainihin mai aikin sa ya ce ta siyo ta siyo ta gyara bai wasu kenan hadin masa bayan ta siyo ta gyara har ta ce masa mai gida yau ya kamata ainihin ka ba ma ranka kazanan kayashin lafiya kana sha'awa kuma a ce ba za ka ciwa ya sa ka ci aka yi komai ya sa ka ci aka yi komai shi kenan an sai an komai ana kawa gare shi kawai sai tana da wannan aya sai ce wallahi ba zan ci ba sai ce ina miskini mabukaci ce gashi sai ce gashi sai ta zo sai ta karɓa a hannun miskini sai ta ce shi miskinin za ta ba shi kuɗin kazan ya je kasuwa sai abin da ya ga dama kuɗi zai ke masa amfani saboda mabukaci shi kuma mai gida ya ci kazan sai ce masa to kawo kuɗin kaza sai ta ya karɓi kuɗin kaza a hannunta sai hada da kazan da kuɗin sai ba musulmi ce da kabi sabi lillahi saboda Allah ya ce dan salal dara hatta tun bi ko min ma ta himo ta fata muna fahimtar yadda sabo suke yaƙi da da nafsu ko yana karatun yaƙin nafsu eh karatun sufanci ne wannan karatun yaƙin nafsu sai Abdullahi sai Umar bin Abdul Aziz shi bin Umar bin Abdul Aziz an ce yana son wata baiwa tun kafin ya rasa hanyar da zai yi sadu zuwa gare ta ya nema ya nema ya nema amma abu ya gaza har ya zama khalifa to bayan ya zama khalifa sai matarsa matarsa sai ta mallaki baiwar bayan ta mallaki baiwar sai ta shirya baiwar ta mata kuma sai ta ce yau na kawo maka wannan baiwa hadiya ga ta nan kai ta ƙasa da ita sai ya ce mata ta ina kika samu ta sai aka ba aka ba aka fice aka samu cewa mahaifin sai ta ce daga gidan mahaifinta aka zo da ita kuma a matsayin baiwa ba baiwar karfi da yaji bane ba baiwar karfa karfa bane baiwar gaske ne sai bi labari sai samu cewa mahaifinta ne ashe ainihin mahaifinta bawa ne kuma aka bi shi baki bayan an bi shi baki aka rasa abin da za a biya bashi sai kasance ok mahaifinta kai ba bawa bane an bi shi bashi aka rasa da za a biya bashin sai zanto daga cikin abin da yake da shi na dukiya akwai ita wannan baiwa sai aka lissafa a kuɗin da ake mishi bashi har aka biya da ita har abin ya iso zuwa ga ita matan shi Umar bin Abdul Aziz ya tabbatar ta iso ta hanya ingantacciya tsayayya ba kin karfi aka aka kwashi aka kawo mata ba kaga ta kowace hanya ta halatta gare shi yanzu kuma an ba shi kyauta wa ba ga wani sai ce daga yau na ɗan ta tafi sabilillahi sai ta sai ya ta hanyar da za a bi an bi an tabbatar kana son kyallan shekarar shekaru ka gama shan wahala kuma yau ta zo wurinka kuma ka ce ka in ta ta me sarke sa aka da bukata ka ta zo sai ce mata Allah ya sallan tana da biro hatta tun bi kulli ma yurguna ni karanta mata wannan aya wala halin ka sabba maulana Muhammad rasulullahi suke da irin wannan ɗabi'a wurin munafasa ma'ana kaiwa da komowa ainihin da ganin cewa sun cancanci aikata aya dangane da ainihin abin da Allah subhanahu wataala ya ambata za ka sa suke munafasa irin wannan yanayi to mu ma ƴan uwa haka ya kamata mu kwatanta kamar yadda na faɗa da su abin da ya kamata mu kwatanta shine da abin da za ka yi kyauta da shi ka kwatanta ka kana son abin a ranka in ka ji kana so to sannan ka bayar kar ka bari za ka yi kyauta sai abu ya kai matakin da ka ji ba ka so ka gaji da shi sannan za ka bayar a wannan ba daidai ba ne kai abu sai ko kayan da za ka bayar kar ka bari su sun gama lalace a suna da ƙarfi ƙarfi kana jin son su ka ɗauka ka bari hula ne kana jin son ta ba ta ga mutuwa ba ɗauka ka bari takalmi ne kana jin son shi bai mutu ba ko bai ga mutuwa ba ka ɗauka ka bari kai wani ma kayan kila sabo ne tsawa ɗaya biyu kai kana jin so ka ɗauka ka bari wannan shine sunnar sahabbai kuma shine sunnar maulana muhammad rasulullahi kuma shine irin wannan ɗabi'a to haka idan za ka saraka ka ɗauki sabbi ka bari maimakon tsaffi hakan za ka sadaka ko alkhairi inda su samu ne ka ɗauki wanda ka fi son su ne fararen arnan abuja nan su ya kamata ka ɗauka ka bayar kuma sabbin ciki to hakan ya fi cancanta ya fi dacewa wannan shine umarnin wannan aya gwargwado dai in ba za ka yin ƙololuwa ba to sai ke tsaka tsake ko ballan ya shubha wa bilon faɗan to idan ba za ka yin yanda ya kamata ba to ka ɗan kwatanta to wannan shine umarnin wannan aya sai malamai ke cewa idan har ba za ka samu albirru kyautan Allah nagartatta kamar aljanna kamar samun yardarsa ba har sai ka san da abin da ranka yake so to shi kuma yaya in kana neman Allah din gurgun Zirro ba a samu sai da menene sai da abin sai da bayar da abin da rai yake so to in kuma kana neman barru fa a barru huwa Allah barru shine Allah to daga nan kana neman Allah kenan ba bayar da abin da kake so da a kanka ne za ka bar gaba daya idan ka ba ma Allah kanka gaba daya to za ka samu barru mana za ka samu Allah Allah ya zama naka sai maka zama na Allah in kuma kana san aljanna ne to ka bada abin da ranka ke so za ka samu aljanna in kuma Allah kake so mai aljanna to ka bada kanka gaba daya sannan ka cancanci samun yardan Allah Allah ka samu bada kanmu gaba daya wa Allah da farman Maulana Muhammad Rasulullah wannan shine abin da ayan take tsokatar da mu zuwa gare shi saboda ka kowa sai iyayensa gurgudan ainihin da zai kwatanta ya ga ya sami yardan Allah gurgudu ko kuma ne ya ga ya samu ainihin samun aljannan da ake yayi ko ake faɗa cewa kaza kaza rasulun shi Allah ka ba mu albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ta lake cewa كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أنت هنا آية تحكي lokacin da su bani isra'ila suka zo suka ce ai annabi ƙarya ne ba annabi bane sai su zama na bala salatu wassalam sai aka ce me dalili sai suka ce gashi ne tana mara kuni ai annaba ba sa tana mara kuni sai ka ce a wani annabi ne bai tana mara kuni sai suka ce annabi ya kuwa bai tana mara kuni sai suka faɗa haka saboda ka tunda annabi yana tana rakumi har ma yana ambata rakumi har ma rakumi na daga cikin abin da ake cewa saukar daga zama haka sai faɗa har ma yana san nuna raƙumi ya zama ƙarya ne ba annabi bane shi wannan shine abin da suka faɗa shine Allah ta'ala ya ce a ce da sallah ba wani ƙarya ne shine Allah ta'ala ya ce ko kissar dalilin da yasa annabi Yaqub ya tunna mun raƙumi shine Allah ta'ala ya ce ba da wannan bayani yanda abin ya faru ko shine annabi Yaqub ya yi nuzuri ya yi nuzuri cewa da farko bai haihu ba sai ya maza sai ce ubangiji idan ka bani ƴaƴa maza guda goma sha biyu to na yi alkawari na zan yanka guda ɗaya guda ɗin kuma ƙaramin cikinsu ko na kusa da ƙaramin cikinsu zan yanka shi don ne ƙurbani gare ka don yi koyi da kakana na ibrahim shi kenan a kwana tashi a kwana tashi sai allah ta'ala sai ba shi ƴaƴaye guda goma sha biyu zargar maza so da waɗannan da ƴan wannan biyu sifa wanda karatun sun yi aka yanzu a ƴan gwari suratul yusufa to da allah ya ba shi shi kenan to dama cikon ba kan shi cewa idan har ya bashi aya goma sha biyu in har ga ya ga ya je kudus da lafiyarsa kalau ko zai yanka da shi kenan bayan ya aya guda goma sha biyu sai aka masa tin aka ce to wani eh ka ce idan Allah ta'ala baka aya goma sha biyu za ka yi qurbani kai ne guda ɗaya amma sai ka je kudus kaga ka shi da kudus da lafiyarka sannan za ka tabbatar da wannan qurbani ka ziga yanka guda goma sha biyu sura ka tashi ka je kudus in ka ga ka shiga kudus da lafiya sai ga labon da ga dama ka yanka ko ko ka zabi karamin ciki ko wani kusa da karami ka yanka a yankan kuma annabi Yusuf ne ya zo a yanka ko bunyan saboda su ne na karami da na kusa da na karami ko ma wanda kuka rabon so da annabi Yusuf amma haka yi umaji ya tafi da Baitul Muqaddis dan ya ga ya shiga kudus yayi tawafi ko ce ka ummu ne san ta tawafi ko ya ya shiga kudus ya yi sallah ya tabbatar mu da Allah wannan bakantan sannan sai ya dawo gida sai ya ɗauki guda ɗaya yanka to a hanyar tafiya kudus sai wani mutum sai ya tare shi a hanya a shi ba mutum bane mala'ika ne an ce mala'ika jibrilu ya tare sai zo sai sha gaban shi sai ce baka saka tafi ba sai ce ni ku na riga na yi bakance sai na tafi sai suka fa- sai dadime shi da kukuwa suka dadime shi da kuka kaka kaka kaka kaka sai annabi yaquba sai ya kare shi shi kuma sai ya samu cinyar shaka sai ya ya hamfare shi ya tokare shi a cinya shi kenan sai wani ciwo ta masa rashin irkon nisa irkon nisa shine ciwon jijiyoyi kafa da har suka so ta shanye ko ba za ta taku ba sai wannan cin ya kama shi ina abin da muke cewa kafan kaza ne ko menene din nan wanda yake kama jijiya kafa ta age to shine irkon nisa to sai wannan abin ya kama shi ana cewa sitika a turanci ko sitika ko sitika ko sikirin shi to sai wannan sciatic nerve din ke kama shi kanewan jijiyoyi sakamakon wannan dukan da mala'ika ya masa shikenan da ya je ya dawo sai wannan ciwon fa ya matsa mishi idan kullum cikin dare ba bacci har ya zama yana ihu da daddare ba zai yi bacci ba shine sai Allah ba kance ya ce ubangiji idan ka bani lafiya a wannan ciwon ni alƙawarin abin da na fi so in a cikin abinci zan daina ci a matsayin cika bakance me ka fi so sai ce raƙumi da nuna raƙumi nama raƙumi da nuna raƙumi kaga asalin dalilin haramta ma kansa raƙumi da nuna raƙumi kenan shi kuma an ce malaka jibrilu ya je ya dadumi annabi yaquba da dambane ko da faɗa ko da kokuwa dan kar ya shiga kudus da lafiya saboda in ya shiga kudus da lafiya za a yanka annabi Yusuf ba na fata muna gane wa magana idan kuma aka yanka annabi Yusuf ka zama manufar Allah na abin da aka samu na Yusuf duk ba mu karanta ba sai ka shi kenan sai ta ce tun da kan da kudus ba da lafiya ba ba kan yankan yaro ya faɗi shine dama hikimar kokuwa tunda sharadin sai ya shiga da lafiya sannan zai yanka ko ya shiga ba lafiya da jan kafa aka je shiga kudu to sai sharadin bakantan yanka sai fadi saboda annabi Yusuf ya sha na fata mun gane wannan ko kuma da ya dawo gida ciwo ki warkewa sai ya bakancewa Allah sai ce Allah idan ka ban lafiya to zan daina cin mafi soyuwan abinci a wurina da kuma mafi soyuwan abin sha a wurina mafi soyuwan abinci a wurin shine naman raƙumi mafi soyuwan abin sha a wurin shine na nonon raƙumi to daga nan bayan ya zo ya fara ci gaba da jinya kwana kaɗan kaɗan shi kenan kawai sai warki da ya warke shi kenan sai haramta ma kansa cin naman raƙumi da shan nonon raƙumi domin cika wannan bakan cewa Allah mu rabu sarki ina fata mun fahimci wannan wannan shine dalilin da to su kuma da suka bayan madanjiya sai suka ce to ai wannan ma doka ne ma sai suka nemi su ayantar da wannan haramci sai ai haramci ne daga Allah sai suka samu kamar wata dama na zagin manzon Allah to tunda annabi yana cin yana cin raƙumi kuma ya sanar da kuma ya tabbata yau da annabawa dole ya kasance da bi'an su daya da ka tunda annabi ya kuma ya ce haramun ne tunda annabi yana cikin rani shi ba kai bane kaga mun samu na mafaka ko shi Allah ta'ala sai saukar da wannan aya dan ya karyata su muka san asalin ne da ni shi Allah ta'ala ke cewa kullu na'ama kana hilal li bani isra'il dukkan ainihin abincin da kuka sani ainihin halattacce ne ga bani isra'ila illa man harama isra'ilu ala nafsa sai dai wanda isra'ilu da kanta annabi ya kuma shine isra'il na fata maka ma'ana Isra'il bawan Allah il shi ne ma'ana abdu ai Allah a harkarsa na Ibrahimci il shi ne za ka ga sunan malaku da il il ko Israfil Azra'il Mika'il shi wannan il il il ana nufin wani abdu Abdullah kamar mu ce Abdullahi Abdul kaza Abdul kaza Abdul kaza din nan Abdul Malik Abdul kaza Abdul kaza to wannan il yana nufin Allah to wani abu ko zai Abdullahi ko kaza kaza ko na makamancin haka to haka wadannan sunaye suke to Isra'ila ana nufin Abdullahi ina fata mun gane wannan to haka Allah ta lake cewa ya Rasulullahi gaya musu wannan magana cewa duk abinci halal ne gaban Isra'ila Allah ta'ala bai haramta musu ba su ayan annabi Yakubu kenan da dangin su gaba kida illa ma harama Isra'ilu ala nafsa sai abinda shi annabi Yakubu ya haramta ma kansa da kansa sakamakon wancan nuzuri da muka ambata na fata mun fahimci siyasin tarihin ko to da haka nabi ya ku da hanan ta kansa ne sakamakon wancan naziri da bakance da yayi ainihin Allah ta ce kuma wannan ya faru ne min qabla an tunzila tawrat tun kafin a sukar da taura wannan abin ya faru ballantana ku ce ma ainihin wannan abin ya faru ba ma shi a cikin taura ballantana ku kariya ku ce aya ne kariya ne ba aya bane inda Allah ya karyata su kun sai ka ce kariya ne akwai bayan nabi ya faɗa wannan sai ka ce akwai a taura sai Allah ta ba samu ta kul fa ku bi taurat fa kalu hanin kun sharhi ka ta ta wata ran karanta aka ga taura aka gama bincike kafa taura tun daga farko a ƙarshe a bayan da take kada akara kumi ko daya a bayan da take kada shanan da kumi ko daya to daga nan sai Maulana Muhammad Rasulullahi ya tabbatar musu da wannan toga dalilin da yasa Annabi ya ko bai cira kumi ba ko bai cin mara kumi ko bai cin mara kumi wannan shine dalili kamar da muka karanta Allah ya samu dace albarka manzo Allah to wannan ma cikin akwai wani nukuda a wannan mai muhimmanci sai malamai suke cewa menene hikimar da yasa annabi yaquba kenan in mutan shi yake magana kenan ɗabi'ar annabawa ne idan suna neman yardan Allah madaukakin sarki su haramta ma kansu wani abu wanda ransu yake so domin samun yardan Allah ko domin ko domin samun kusanci da Allah ko kuma an suna neman wata bukata a wurin Allah daga cikin ɗabi'arsu da al'adarsu shine su haramta ma sha'awan kansu wani abu don su samu wannan bukatar a wurin Allah wannan ya tabbata ainihin ɗabi'a menene ɗabi'ar annabawa saraka to daga nan ne sufa ya ɗauki irin wannan ɗabi'un sufaye sai su haramta ma kansu cin wani abu ko shan wani abu daga cin abin da ransu take bukata don ne domin ainihin su fatattaki sha'awar nafsu kai ya samu wurin zama a cikin zukatansu har ta yi nasara ya kasance tarin da ya kalu to nan ne sai malamai suke cewa dan adam yana da jinsi biyu ko jinsi uku a tattare da shi Allah ta la halatta ainihin ɗabi'un halittu ga gabaki ɗaya jinsi biyu akwai jinsin ruhani akwai jinsin jismani jinsin ruhani shine halittar dan halitta mai haske jinsin mala'iku kenan jinsin jismani shine halittar zallan jiki jinsin dabbobi kenan shi jinsin ruhani bai san komai sai zikirin Allah baya ci baya sha ba abin da ya dame shi da abinci ko abin shi zikirin Allah kawai sai ne da tasbihi da bauta wannan shine abincin ruhani haske da abin da zai kada a cikin ruhin wannan ruhani kenan shi kuma jinsin jismani na gangan jiki shi ko da zankan wani zikirin Allah shi ce kawai da sha kawai sai da saragon gidan ku ba mun da zikiri ko ran da sallah ainihin haka ne tumakin gidanku abinda suka sani kawai su ci tsoshi su barbara su bacci shi ke ina jin kamar babu wani rago wanda ka jana lalai lalai da darago in ma dai yana yin rage jin da irin haka bane ko ba zo ne yana yin karhan ne ba ɗau'an ba ta fata mun gane Allah ta'ala sai ce to shi dan adam baran haɗa musu wannan halitta biyu da shi kuma shi da jikin shi sai aka baka jikin dabba jikinka abin da duk jikin dabba ke bukata jikin kana bukata sai aka baka kuma ran mala'ika shi kuma duk abin da ran malaka ki bukata ranka na bukata jikin dabba da aka baka jikin dabba sai aka baka ran dabba shi ma shine nafsu da aka baka ainihin ruhin malaika sai aka baka ran malaika shi ma shine ruhu da kalbi ina fata mun gane ganewa sai zama daidai lokacin da kaga dama abin da kaga ma ka zama in kaga dama ka zama dabba abin da ke gaban ka kawai ka cika shaka koshi kai bacci sannan kuma ka nemi mata kai barbara shi kenan sai da rago ɗaya sai da musu huɗa sai da akuya ɗaya shi kenan ba ku da bambanci idan kuma ka gada ma ka ce a to shi kenan ni yanzu zan zama mala'ika ne kawai abincin ma sai dai abin da ya samu ɗan ɗan kilkil hakan nan haka haka da sauransu ka ta hora ruhinka ka ta hora shi rubutan Allah ka haramta masa duk sha'awace sha'awace da yake sha'awa to daga nan kana jakushe nafsu kenan kana janne ka kana karya ta kana rugurguza ta kalbi kuma tana tashi tana haske tana ƙarfi ruwan ka kuma na ƙarfafa yana samun abin nan har ku kuma matakin mala'iki da wanda mala'ika ke da ƙarfi a wurin Allah habara Allah aka ce ma za ka zama ƙarfi idan baka da daman zama haka wannan ba zai zama ɗari bisa ɗari ba sai ka lalace halwoyi ka lalace azumomi ka lalace zikiri ba ji ba gani da a cikin Allah ba ji ba gani ma'ana ka zama zallar sufin da ake da bukata to idan ba za ka zama irin wancan ba to sai ka zama tsaka tsaki wanda kaɗan ji yunwa kaɗan ci abincin ba ko ba haka bane ba ka daka abincin ka shiga kai sallah kai kiyamun lalle da dare ka ga araba bi kenan ko ba haka wani ka ba mu ji abinci ka ya ci ya sha ya koshi ya yi bacci abincin jiki kenan kai kuma ni ruhin ka ya yi zikirin Allah ya yi tasbihi ya yi azumi ya yi kiyamun lalle shi ba abincin ka kenan sai ka sha zauna tsaka haka haka wannan shine dalilin turo annabawa dan su ba mu jiki irin wannan tarbiya shine wa qaina wazna bil qisti wala taqsuril mizan matsayi da gwajin jiki da ruhi da adalci kar mu bari wani rinjaye kar mu aure rin kar mu aure jiki ya rinjaye ruhi kar mu aure ruhi ya rinjaye gangan jiki Wani ana magana da ordinary mutum kenan mai hankali wanda aka turo masa yana muqamul islam kenan wanda ya wuce ne ke muqamul imani to shi sai ruhi ya rinjaye jikinsa sanin ya samu zaman lafiya wanda ya wuce muqamul imani ya je muqamul ihsani to sai ruhin sa ya rinjaye jikinsa ya rinjaye kalbu ya rinjaye nafsi ya tabi zuwa wurin Allah har apple duka ya fije to sannan zai samu abin da yake da bukata to haka dan adam yake da irin wannan zarin gaba ke da a ina ka samu wannan karatu daga annaba gashi mun gani a wurin annabi yaquba annabi yaquba da yake so fuskanci Allah madaukakin sarki ya samu yardan Allah ya samu lafiya sai da bakanci yake nan mun bukata a wurin Allah yake nan wanda sai da bakanci me bakancan shine hara hana makai wani abu wanda take so na sha'awa kuma sannan da ya sallan sai ya zaɓi abin da ya fi so a ransa sai haramta ma kansa saboda ne saboda yanzu shi ma yana buƙatar wani abu da ya fi shock a wurin Allah madaukakin sarki saboda haka har yau yanzu wannan kofa guda take idan dan Allah yana neman wani abu a wurin Allah madaukakin sarki mai daraja sai kalle to shi ma ne zai iya bari wanda nan ta fi so sai hakura da shi alal misali ila mutum yana yawan shan fanta sai ce to Allah dai ni dai ina so na dinga samun ainihin in dai ka bani in dai ka bani wanci alal misali kana neman wata budurwa kuma ka rasa da zaka dai ne ga yawanci samari suna neman aure a rasa da zai ko ba ka sai ka ce to Allah dai zai haramta maka na shan fanta har in har ka bani wanci na fata mun gane misali ko ko misalin da yi ba a canza misali misali nake kada ka ce ka daina shan fanta ka daina abin nan da sauransu to fanta ma ba wani abu ne mai sauki ba ila ta yi suka ga abin da ka fito ila nama karanta maka kanka cin namun kaza wannan ra'ayin kanka ne ko cin namun akuya ko cin namun kaza kaza dan kai ma kar a matsayin bakance nazar kana da bukatar wani abu wurin Allah har yanzu ana wannan alakar da Allah har yau har gobe har yau kiyamati sai dai kawai baka kake ba shikenan kuma shikenan sai ka bakar ka sakaka mutum mutum dabba dabba shikenan Allah shi ma ya mu'amalance ka mutum mutum dabba dabba shikenan in tsautsayi dabba yarin jaye ka ci duka lahira in tsautsayi ko mutum ya rinjaye ko mala'ika ya rinjaye shi kenan ka sha rikiya saboda haka wannan shine ainihin yanda bayan Allah ya ce a wurin abin nan sannan wannan shine kimar yin azumi ɗan uwa abin da saka ga azumi yayi zarra wurin yardan Allah har Allah ta lake ta as-sawmu li wa ana bi zidi ko azumi na wani yi ne zai saka yi rashi malan ka ce babban abin da yasa azumi ya zarra har Allah yake kururuta azumi cewa na shi ne saboda akwai ɗabi'an hana rai abin da take so duk wata ibada wacce akwai wani ƙanshin hana rai abin da take so za ka ga wani ibada tana da daraja wurin Allah sannan duk wani abin da kuma akwai ƙanshin wani abin da take so za ka ga wani abin kuma ya kuma banza fata fata a wurin Allah wallahi wallahi ka lura da kyau azumi ya samu daraja ne dan rai na kan ci kace ba za ka ci ba rai na kan sha kace ba za ka sha ba rai na kan jima'i kace ba za ka yi ba abin ma da ya baka sha'awa da rana ne kadai amma Allah ta lafiya to tun da ka iya yin wannan to ni kuma duk yadda zan baka aka bude kofofin sama aka bude kofofin aljanna aka kulle kofofin wuta aka daure shi da alu aka daure aljanu aka menene aka dinga nunnun kalada da rahama saboda ka yi ma Allah bakantan zaka irin wannan ibada ka hana nafsu abin da take so shine ma'ana wa man hafa maqamar rabbi wa la nafsu alil hawa fa innal jannata hiya mawa wannan shine kamar mizanin bawan Allah tsakaninsa da Allah amma in ka saki ranka saka kaɗan uwa ka tadda abin da take so sai ka biya mata to na rantsa da Allah kai da ainihin kai kai da akuyan gidan ku ba ku da bambanci da yawa wannan shi ne magana na gaskiya saka ka koya marai irin wannan ma'ana ka takura ta kasa mata takunkumi ka lura da kyau me ka fi so abinci me ka fi so abin sha me ka fi so a sutura me ka fi so a makwanci me ka fi so a abin hawa me ka fi so a gida me ka fi so a hula me ka fi so a takalmi to daga lokacin da misali zuciyarka ta ce yadda malamai suke koya mana daga lokacin da zuciyarka ta ce tana so ta ci shinkafa yau misali lokacin ta shinkafa kake sha'awa chicken sai wata da tambaye ka a ranka shinkafa kake sha'awa yau mai gida ne za a yi sai ka ce ma ran ba za a shinkafa sai ka ce yau tuwo za a yi ta jin da ake fara sai ka ce tuwo za a yi kuma shinkafa kake so wanda kuma ta ce yau tuwo ake yi sai ka ce ba za a yi waɗannan wata za a yi kuma ranar tuwo kake so ran da ta kunu take so sai ka ce kunun zaki zai ran da ta tana son yin faro faro sai ka ce zo gora sha ran da ta tana son tana son ta sha jinja sai ka ce kuma faro faro din za a sha haka za ku dinga rigima da artabu da ranka har sai ka mata guji guji ka mata mutsu mutsu ka san ma'ana haka duk lokacin da ta so ka ce ba za a yi ba to ka mata naushi ne wani tsumi wallahi ba wasa ba kuma ka karfinta ka wauce wani bangare ka san inda ka tura karfin ka tura ma kalbin karfin mana ka tura ma ruhin ka wannan karfi kuma ka yanzu ka yawo ce na karfinta wanda da shi shi ɗan ke amfani ya karya ka da shi daga lokacin kuma da suka kana son shinkafa sai ka je shinkafa har da miya har da latas har da tumatiri har da kwai har da kaza kaza har da jaman kifi a an samu damuwa ka ba ta karfi ka ba ta ka ba ta overpower malam daga nan da ka so na kai kai kake a kai alhamdulillah amma ka gafaran ka kai alhamdulillah kai kaza kaza amma kuma nan ta ƙara ƙarfi din uwa wannan karatun sufanci ne karatun da ake dilin da nafsu da kuma kalbu ne duk wannan ayan ta ɗauki waɗannan sigogi lan tunar bin hatta ta fi komin mata hibuna ta ɗauki wannan ainihin eh, menene eh, kullu qawa kana hilal bani isra'ila har zuwa ƙarshe dukkan waɗannan ma'anoni waɗannan ayoyi sun ɗauki wannan sigan sun ɗauki wannan darasa a ciki saka la ya halin mun ga sahaban annabi alaihi salatu wasallam kai munafasa mutum ba zai bayar ba sai abin da ya fi so sai ce hakura ci wannan haka mun ga suka kyautan gidaje kyautan gonaki suna so kyautar kaza suna so kyautar abubuwa suna so saboda me saboda su danna nasu nasu su tana so amma sai suka ce sai sun danne ta sannan Allah zai da su wannan abin yan uwa na daga cikin abin da ya wahala a wannan zamani na daga cikin abin da ya wahala a wannan zamani ko abin da ya samu ke shan wahala kenan da rayuwar saboda mun kasa tuntun mun kasa yin tumutumu da nasu da kasa to kajin da ake fara koya da kaɗan da kaɗan da kaɗan an ce wata rana ana zaune da shodan fodi Allah ƙara masa da kafin ma shi an kawo kisan wani mutum ya kace wani bawan Allah zamanin bani Isra'ila ne ya sai ya samu ka wani abu wanda ya kama da kashfu fada ne fa fakku ne rabaran fadan kullum yana halwa shi kenan an ce duk abin da ka je sai ya maka abin da ke ranka aka dinga turuwan zuwa shi aka dinga turuwan zuwa shi to a zamanin akwai sufi wani bawan Allah mutumin kirki sai kishi ya kama shi sai ce wannan arnan banzan idan ba a gama da shi ba alƙur'an zai da kafartar da mutum zai samu su mamu duk riga sai ce ko zaman lafiya bare je kashe huta sai sa wuka a cikin riga sai ta ci daga ƙofa sai ce mushi a ga wutan nan daga nan kafin ka iso sai ce kai a'a shi kenan sai aji sai shiga sai sai mai kawo ka sai ta na zan gashe ka mutum sai ta ƙarya ne ka zo ka kashe ni ne ka ga suna yana da amsa abin da gidan kenan ko sai ce to shike sai ce ina zan kashe gani sai ce to yanzu fa sai ce yanzu maka tambaya ne kawai ga ya mu tsaka yanzu ai farno kuno ai gaddigar ga ya mu tsakaninka da mahaliccinka da me ka samu wannan darajar a wurin Allah har Allah yake nuna maka abin da ke cin zukatan mutane yake nuna maka abin da ka goyi a cikin riguna kamar dai kaga mu'jizar Annabi Isa kenan ko ta zama karama a wurin shi sai ke cewa wallahi na samu wannan daraja ne da kibbin abin da raina ka shi duk abin da kike sa ne kuma sai ce ba za a yi ba sai aka san haka yake da shi na samu wannan daraja kaga asalin rinkin karatun shugabanci duk abin da rai suke so ba za su yi ba sai ce aka san haka ko da ko suna so wata ran kuma da za ta san wannan sai su ce ita za su yi sai ce oke to ashe hakan da ya faɗa ya ba malamin ka ta amsa sai malamin kawai yake sai da sai ce to Allah ya kama maka sai ce to ka mutunta mana sai shuru sai ce da ya musulunci sai ce kul ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sai ce kai sai ka mutunta da wuri sai to lare na ne ta cika musulunta yi zaga na musulunta cikin an gama kaga ya tsaye kusa da yaƙuba kaga shi wannan yana koya mana cewa dukkan addinan nan ko da ba musulunci ba akwai wani ainihin wani mazari guda ɗaya na tarbiyyar rai wanda kuma duk addinan suna tafiya da shi shine bijire mu abin da rai yake so wannan kotiristanci kake kai a tafa addinin budaism da ake yayi addinin China da addinin Buddha na kasar India kaga dai arna ne galla ko to wallahi suna amfani da wannan wurin tircin da zuciya kuma samu abubuwa da yawa akwai masu tashi sama saboda aljaninci to duka wurin tircin da duk na karanta wannan abubuwa a takardu wurin tircin din kafin yanda za a hana jikin su ya tashi sama zama kaza kaza tircin da jama'ar su suke wurin hana rai abin da take so to daga nan ne ran sai ya dinga sarrafuwa ya dinga sarrafuwa har ke wata mutaci to dan menene idan a cikin a irin budaism akwai wannan akwai wannan ainihin menene a sauran addinona dan menene addinin musulmi tunda muna ce bana kwatanta ba akwai ma wani hafa maqam rabbi wani annabta alal hawa kadabul haman tazakka kadabul haman zakka dan menene bana kwatanta ba sai kana da kuma dake wannan darasin Allah ka samu dace albarka manzo Allah shi kuma shi wanda fadi ya ce shi ma kwatan ta hake fa an ce yana zaune ne shikenan sai gidanka ta ce tana son cin kaza wata kaza ta zo wucewa da ta irin ta kiwo ta ɗin sai ran shi ta ce ka wannan kazan ko za ta yi mai a karamar kallawa da za a soya za a ci daɗi sai ji a kamo kaza kazan gidan shi aka kamo sai ta ji a yanka kaza aka ji yanka kaza ita a soya duk da yanda ran ta ce so dama soyayya ta ce musu ba da tafiya aka soya sai ta kawo aka kawo sai sai ce ta ɗibo toka sai aka ɗibo toka sai sai aka damalmala kaza ta musu ita na kai shi da aka da mana da tuka sai ce duk aka je aka je na cewa to ku soki ci to fito ki ce in kin isa a'a kaje aka ramka Allah lafiya muridai sun yi rage suna jira show ya ga mutum kaza su su dan tsotsa shi kowa ga samu tabarakin yawon show sai gana ta to fito ki ci in kin isa fito ki ci ya kaje aka ramka Allah lafiya sai ce ai ta ce tana sha'awar bincin kaza ne shi da ke ga mata in ta isa ta fito ki ci sai ka gane karatun ciki ne fito guje daga nan dai kaga dai ai ba halin fitowa ko ba haka wani shi ganin shi wuce a ɗauke kaza aka ɗauke murje ko sai murna suka ɗauke kaza suka je suka wanke toka suka ƙara ainihin barbaɗa gishiri da mai aka ƙara aka gama wani shaka to ala ya halin wannan national jarra da wannan ayoyi suna daga cikin abin da suke koya ma ainihin mutum ya je ya tarbiyyanci nafsinsa a tarbiyyanci kan shi zama na Allah ala ya halin bayan da aka zama na Allah har sai ka koya ma kanka yadda aka yi yaƙar nafsu duk abin da kake sha'awa musamman ka ji sha'awar ya taso to ka tsin ka dafa shi ko da ko abin halal ne in ka biya mata bukata to ka ƙara mata ƙarfi ka ba ta wani kaman ka ba ta uba kawa menene kwana da ake shi a ƙarfi din nan yanzu in kana so ka kwana kana aiki a gona eh menene shi APC ne ko menene tramol yawa tramol to in ka ba ta abin da kake so to kamar ka ba ta tramol ne saka sai ta zanto ta samu uba power shi kuma shaidan zai jijjiga ya ce masha Allah sun samu abin da suke bukata nafsu na ƙarfi to shi kuma har a kai matakin da tun tana shata maka halal za ta fara shata maka shubuwa daga shubuwa za ta fara shata maka haramu in ta shata wallahi baka tura tsallake ba to kajin da ake nafsu da kai wani inda take so saka za ku tattan kula ta kula ta ne ku tarjima a cikin gida kana son yau dan kwalit dan wake ka ce wuto za a yi datsa kana son mai zirfe ka ce datsa za a yi kana son kunu ka ce koko za a yi kana son koko ka ce kunun yau za a yi kana son shinkafa ka ce tuwon shinkafa kana son tuwon shinkafa ka ce tuwon datsa kana son tuwon datsa ka ce kuma shinkafan gari haka za ku ci rigima haka za ku ci rigima har kai ki mutu da ita duk lokacin da ka ki abin da take so to kaman ka nan shi ne ko ka yanki wani bangare na karfinta ka kara ma kalbi ita kuma kalbi ta kara haske ta kara samun karfi ta kara samun kusanci da Allah mu dauko kusanci da haka bayan Allah ke samun yarda Allah ka ba mu albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am فمن ابترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون na'am saboda haka Allah subhanahu wataala ya karyata bani Isra'ila ya ga musu dalilin da yasa annabi Yaqub baya cin naman raƙumi kuma baya shan nonon raƙumi dalilin nuzuri da yana wancan rashin lafiya shi kuma wancan rashin lafiyan ga dalilin da an yi sa ya rashin lafiya saboda haka suka ce abin da cikin ataura annabi ce ƙarya ne Allah ta'ala ce ƙarya ne in sun yi su dauko atauran su karanta aka dauko ataura karanta babu sai ta zata bata menene ya tabbata makaryata in za ta bata nonon ainihin nama raƙumi ne ya tabbata nama raƙumi halal nonon raƙumi ya tabbata ne ya tabbata halal wace kan gaskiya tsakanin su da annabi annabi ne ke kan gaskiya kenan annabi yakuba ya yana ci ko baya ci yana ci me yasa bai ci ba dan kansa ne kawai dan wani jin bakata tsakanin shi da Allah to yanzu tun da tabbata yana ci kuma annabi yana ci ya tabbata da shi da annabi ya kuma ɗaya cike ma'ana su annabawan Allah ne kenan abin da suka kira ƙarya ne ya kamata ci su da Allah su ba annabi Muhammadu amma abin da zai baka mamaki kuma shi abin ya ci kira shi na Allah ta'ala sai ce to shikin tunda kun idi kun yi kun kirkira ya tabbata ba ƙarya bane to fa fa manittara Allah ne kazi ba duk wanda ya ƙara kirkirin ƙarya da domin ba da zalika bayan gaskiya ta tabbata ga shi kun gani kun ji dalili kun ji tarihi to fa la kakum zalimun Allah ta ce wannan ya tabbata cikakkun azzalimai Allah ka tsare mu da zalunci su قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل يا موسى مولانا محمد رسول الله صدق الله Allah yayi gaskiya tunda ya ga muku gaskiya ya tabbata annabi Yakuba ainihin ya ci naman raƙumi kuma yana san naman raƙumi ya tabbata annabi Muhammadu ya yi gaskiya tunda ainihin yana san naman raƙumi ga kuma abin da ya faru to maganar annabi shine gaskiya maganar Allah ta'ala shine gaskiya ga musu haka to da haka idan kuna son zaman lafiya da Allah da manzo Allah fattabi'u millati Ibrahim hanifa to ku bi tafarka annabi Ibrahim din tunda yanzu ma magana kan annabi kuma ne aka ya tabbata zuciyar annabi Ibrahim ma ya tabbata abin da kuka kira masa ƙarya ne abin da annabi ya faɗa shine gaskiya to ku bi tabbata annabi Ibrahim wannan shine tabbata Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim ya kasance hanifan ya karkace mu dukkan addinai na ƙarya zuwa tsayuwa kan addinai na gaskiya wa ma kana minal mushrikina annabi ibrahim dai ba mushriki bane baya irin wannan kirkire kirkire ne jingina ma Allah abubuwa ko ya hada ma Allah da ya ce Allah na da da ko Allah na da takwara ko Allah na da sa ko Allah na da wa ko abin da kama da haka annabi ibrahim bai da gunki bai da kowa shi ba mushriki bane to kuma ku zama kan da Allah a ga bani Isra'ila to sun yi hakan na'am إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين نعم to an ce wannan aya ta kuma ta sauka ne lokacin da annabi alaihi salatu wassalam da ya zoya masa fattabi millati ibrahim khalifan ku bi tabarta annabi ibrahim ku zama musulmai sai suka ce ai ƙarya ne ai addinin ya girma naka kuma alƙiblar mu ta girma naka su kudus suke kallo ce abubuwan da suke kudus ya baitul maqdis zai rikaje ana wani rigima yanzu a falastin ta suka ce to kudus ai ta girmi ainihin musulunci ma'ana ta girma addini an ta girma na balisu a islam to na tafin da haka ne alƙibla mu ya girma naka addinin mu ya girma naka za ka mu ba za mu bi ka ba in ma bi ne kai ya kamata ka bi mu shi na Allah ta'ala sai ta ba ku san tarihi bane bari ku da asalin yanda abin yake Allah ta'ala sai ya dauko musu tarihi sai ce inna awwala baitan lalle farkon ɗaki a doron ƙasa wanda Allah ta'ala ya fara shimfiɗawa in ji Allah maɗaukakin sarki wudi allin nasi wanda Allah ya fara sanyawa a doron ƙasa don amfanin mutane to lillazi bi bakkata shine wannan ɗakin da ke bakka bakka ƙasan da aka gina ɗakin ka'aba shine bakka iya tsetin ɗakin ka'aba shine bakka shi kuma garin shine makka na fata mun gane bambanci bakka wurin ginin da gina ɗakin kaba shine bakka shi Allah ta ce farkon gini a doron duniya kaf shine wannan gini da ke bakka shine farkon gini ta gane ya Allah yana raddi wadda abokin cewa kudus ya girma ya yi ya girma ka'aba Allah yana raddi wa cewa alƙiblar ta girma ne ta girma ka'aba Allah ta yana musu raddi yana gaya musu haka farkon gini a doron ƙasa farkon ɗaki a doron ƙasa shine lallabi bi bakkata shine wanda ke bakka ɗin mubarakan a gini ne mai albarka ga shirin duk duniya tana gani wa hudan sannan gini ne wanda ya kasance shirya ga dukkan mutane wa hudan lil alamin kuma shirya ne ga dukkan duk duniya alam gabaki daya wannan shine ainihin abin da ya faru malamai suke cewa to haka haka ya zama haka da aka ce wannan kuma tarihi za a yi da aka mai maulana muhammad rasulullahi na malamai salatu wasallam sai ce a ƙarshen Allah ta'ala ya faɗa an ce da ya kasance da Allah subhanahu wataala ya so ya bayan halitta sammai da kasir kaza da aka halitta ƙasa da zai halitta ƙasa kai an ce sai halicci wani abu ne kaman hayaki a cikin ɗakin Ka'aba. Nan wannan ɗakin Ka'aba nan da kake ganin shi nan ne tushen duk duniya gaba ɗaya. Daga cikin